وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا تتلاتة wanda azumi yau hudu ga wata ta shekara 1446 wanda ɗaya girgen ma hudu ne ga watan march ga watan uku 2025 wanda yau kuma a tafsirinmu na mata a safiyar yau shine darasinmu na uku muna nan cikin suratul mulk yau za mu tashi aya ta goma sha shida ne insha Allah ta baraka wa ta'ala alaran ma a karanta mana fadin Allah madaukin sarki a amintun man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ardh na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أأمنتم من في السماء أن يخطف يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
wannan ayoyi guda uku a cikin wannan sura ta suratul mulk suna da alaka da ayoyin da muka karanta a baya Allah subhanahu wataala a ayoyin baya ya nuna mana kasancewar al'umma tana ci gaba da wanzuwa da rayuwa Allah bai halakar da ita ba a cikin wannan ƙasa din a cikin wannan duniya din suna saba masa ana kin masa biyayya amma Allah ya bar su bai halakar da su ba wannan falala ce ta ubangiji da ubangiji ya ga dama sai ya kifar da kasan ko ya turo musu masifa daga sama ya halakar da su to anan gurin shine Allah yake tunatar da mu da falala da Allah ubangiji yayi mana jinkiri bai halakar da mu ba wannan jinkirin da ubangiji yayi waɗanda suka kafirce ko sa shari'a su bi tafarkin Allah su nitsu wayanda suke kan imani ko sa ƙara aikin imani akan nasu shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya fara musu tambaya su kafirai masu sabon Allah yace a amintum man fis sama wasu wayannan kafiran ya kai annabi Muhammad sun amince wa wanda yake sama ay yaksifa bihimul arda ay yaksifa bikumul arda ya kifar musu da ƙasa a kifar da su a halakar da su fa'iza hiya tamur a lokacin ƙasar gatanan tana girgiza tana karkaduwa suna kallo lokacin da za ta kife ɗin tana raurawa a azabtar da su yanzu kafirai sun yarda da haka ban azabtar da su ɗin ba amma su san za a iya azabtar da su to shin sun amince a musu azaba a kifar da su ɗin nan? ya ku kafirai da masu sabon Allah kun amince wa shi Allah nan da yake sama kun ga anan gurin ubangiji da ya tashi fadan kansa sai ke cewa sun amince ga wanda yake sama kenan Allah aina yake aina Allah yake wa ya fada mana na'am wa ya gaya mana Allah ne da kansa a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur kenan ubangiji yana ina ubangiji yana sama yace to kun amince da wanda yake sama kar fa ku ji an ce yana sama ku dauka wai wannan sama wai wannan sama ta ɗaya ta biyun yana a'a ba ba saman komai babu wani abu da Allah yake bukata Allah yana saman komai can kololuwa na kowa da komai to Allah da yake sama kun amince ay yaksifa bikum al-ardh ya kisfe muku da ƙasa ya kifar da ku a lokacin da za ku ƙasar gata nan tana girgiza tana karkaduwa ta yi sama ta yi gefe ta yi kudu ta yi arewa ta tsage kamar duk wanda yake ganin yadda ake girgizar ƙasa zai gani to an amince da haka wannan tana daidai da faɗin Allah madaukin sarki na cewa Allah bai halakar da ku dan ba shi da iko bane Allah ya daga kafa ne dan masu shirya su shirya wani waje Allah ya ce qul huwal qadir ala an yafata alaikum azaban min fawqikum Allah fa shine mai iko ya ga dama ya aika muku azaba daga saman ku aw min tahti arjulikum ko ta ƙasa ya kifar da ƙasan da kuke ga kuna kanta a can baya ai mun yi magana cewa Allah subhanahu wataala ya halitta mana ƙasa ya saka mana ita mu tafi a bayanta na'am huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi Allah ya sa muku wannan ƙasan ya sakare muku ya sare muku ita ku tafi a bayanta ku nemi arziki to in barna za ku yi ba abin da Allah ya ce ayi ba to huwa alqadiru an yafata alaikum azaban min fawqikum yana da iko ya turo muku azaba ta sama aw min tati arjulikum ko ta kasan kun ma da kuke ga da Allah ya sare muku ita kisa wani waje Allah ke cewa afa aminal ladina makaru sayyiati wai waɗanda suke ta makirci na tsiya a bayan ƙasa suke yin abin da suka ga dama sun amince an yaksifa Allahu bihimul arda ubangiji ya kifar da su da ƙasa aw ya atiyahumul azabu min haythu la yash'urun ko kuma Allah ma ya turo azaba ta inda ma ba sa tsammani Allah babu ruwansa ta tukta inda ya ga dama sai turo maka azaba Allah zai iya kashe ka da sauro zai iya kashe ka da kuda Allah zai iya turo maka dan kankanin abu kankani duk ya razana duniya yanzu da aka yi ta sabon Allah a duniya Allah ramma Allah ya halicci idon da zai iya ganin korona? Allah bai halitta maka idon da za ga korona ba. Sai an same, sai an saka glass, kwamfuta, microscope, an leƙa sannan a ga korona. Amma Allah dai tashi korona ƙwaya ɗaya turo ta ƙwaya ɗaya. Ta fara kama wani a India ne ko a Amerika ne ko a ina ne ƙwaya ɗaya. A China ko aiwa China nake so na faɗa. Ƙwaya ɗaya fa ‘yar ƙwaya ɗayan da ba wanda yake ganin ta da ido. amma ubangiji sai safota a china ta hau jikin mutum daya mutum daya na aka yi ta bincike aka samu aka dan haska aka ce shine farkon wanda ya kamu ashe ta kama wani ashe ta kama wani ashe ta shiga america ashe ta shiga india ashe ta zo nigeria shikenan muka daina zuwa masallaci shikenan tayi ta zakula tayi ta maku tayi ta laku abin nan eh tayi ta lankwamewa rana daya ce mutum 500 sun mutu mutum 1000 sun mutu kwaya daya fa Allah ya turo daya ta shi ne faɗin Allah madaukin sarki au ya ce man azabu min haisu la yash'urun ko azaba ta zo ta inda ba sa tsammanin ta to sai Allah ya ci gaba da cewa wani waje Allah yake ta suratul Isra afa amintum ay yaksifa bikum janibal barri kun amince ne ubangiji idan ya ga dama wani sashi na ƙasa da kuke tafiya sai ya kifar muku da ita aw yusallu alaikum hasiba ko ya turo muku da iska mai duwar watsu ko ya turo muku da duwar watsu sun mana ta jirgin lakon wakila sannan babu wanda zai iya hanawa ya kare ku daga wannan abun ba za a samu wani wakili da zai kare ku ba to wannan ayoyin kamar yadda muka faɗa wannan aya ta gabanmu tana nuna mana ubangiji subhanahu wata'ala a sama yake da kansa Allah ya faɗa ya ce kun amince da wanda yake sama ma'ana da ni kenan da nake sama ma'ana saman mai saman komai wannan saman da muke kallo waye halicce ta to a samanta samanta can yake fa duk wani abu na halittar Allah daga zani kasan Allah yake sabbi hisba rabbikal a'la tarun hadisi sun nuna mana ubangiji a sama yake akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai yake ce musu ala ta'manuni ta ba za ku amince min ba wa ana aminu man fi sama domin ni amintaccen wanda yake sabare annabi amintaccen Allah ne amma bai ce wa ana aminullahi ba bai ce ana aminullah sai ce aminu man fis sama ni amintaccen wanda yake sama da kowa ne akwai hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi me ya faru da hadisin me ya faru da muawiya muawiya mutum ne mai dukiya cikin dukiyarsa akwai dabbobi a gidansa akwai kuyanga kuyangan nan ta kasance tana fita masa da kiwon dabbobinsa wata ran ta fita kiwo sakaci ta danyi sakaci kaɗan kyarkeci kura sai ta zo sai ta ɗauke me ta ɗauke akuya guda ɗaya ta cinye wannan baiwar da ta dawo wannan baiwar ta dawo aka kirga dabbobi sai aga babu guda daya ina guda daya tace wallahi kura ne ta dauki guda daya ta cinye ran wannan sahabin ya baci muawiya ibn al-hakim as-sulami bai ankara ba sai ya talla mata mari sai ya mare ta kuka take yi to kun san mumini mutumin kirki idan yayi abu mara kyau zai shiga tashin hankali wannan sahabi din da ya mare ta duk da cewa tana yana ta cancanci a mare ta na farko baiwa ce na biyu mai aikinsa na uku ta je ta yi abu ba daidai ba duk ta cika sharadin a ladabtar da ita sai ladabtar da ita to ladabtarwan sai ransa sai ya shiga damuwa sai ga yana so ya nemi ne yafuwan Allah akan abin da ya mata kar Allah ya kama shi yanzu bawa bawa wani abu za ka yi wa bawa ka burge shi ka burge shi bawa idan aka ce wannan bawa ne wanne ne babban abin da za ka yi ka burge shi na iya ƙarshe ka ba shi kuɗi ka ba shi abinci ka yabe shi ka ce ka yi haƙuri ka yafe min a ai ba wani maganan yafewa ka ‘yanta ni kawai in so kake ya ce wannan inda so nake na na nemi yafuwanta yadda za ta yafe ta ƙara min addu'a ma barin ‘yanta ta to kun san ƙur'ani kuma ya ce mana idan za a ‘yanta bawa wani iri ake ‘yantawa momini mun gane ko mumini ake yantawa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan menene wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man khata mu'minan wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina baiwa mu'mina ake yantawa sai ce to ni yanzu ban san nauyin imanin da ake yantawa ba barin kai ta gurin manzon Allah ya mata jarrabawa mu gane mai imanin ce ko ba mai imani ba sai ya dauko baiwar sai ya kawo ta wajen manzon Allah ya ce ga abin da ya faru na mare ta ban kyauta mata ba yanzu ina so na yanta ta kuma Allah ya ce sai mu'mina za a yanta yanzu kai manzon Allah ka mata jarabawa mu'mina ne ko ba mu'mina ba yanzu manzon Allah zai mata jarabawa ku saurari tambayoyin da annabi zai mata tambaya ta farko sai ce aina Allah a ina Allah yake sai wannan bawon sai ta ce masa fis sama yana can sama saman kowa da komai ta ci ta ci jarabawa sai qur'ani ma kai gaya mana sai tambaya ta biyu sai yake ce mata waman ana man ana ni kuma waye in ta san Allah na sama bata san annabi ba kuma ai da matsala ai dama sharadin shiga musulunci a ce musulunci ga mai kyau shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce ni kuma wane ne sai ta ce anta rasulullahi kai kuma manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce a atiqha ka yanta ta fa innaha mu'mina mu'mina ce kaga cikin imanin mutum ma ka tabbatar Allah yana ina ne Allah yana sama shi sa wani hadisi annabi yake cewa arrahimuna mutane masu tausayi da kirki yarhamuhumur rahman ubangiji mai rahama zai musu zai tausaya musu su ma sai annabi ce irhamu man fil ardi ku tausaya waɗanda suke ƙasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama kuma zai tausaya muku wanda yake nuna Allah shine yake sama shine Allah subhanahu wataala wannan hadisan duka suna nuna mana ubangiji yana sama sai aya ta gaba am amintum ko kuma kun amince cewa wan am amintum man fis sama'i kun amince cewa wanda yake sama ayyursila alaikum hasiba ya saukar muku da duwar watsu hasiban ana fassara shi da duwar watsu ana fassara shi kuma da iska mai tsanani wanda take tare da duwar watsu a cikinta ayrusul alaikum hasiba kun amince ubangiji ya ci gaba da watso muku da du- da iska ya kawo iska masu duwar watsuwa cike ya halakar da ku in ku haka ta faru fasata alamuna kaifa nadhir za ku mun za ku gane kuma gargadi na yadda yake a lokacin da hakan ta zo lallai kuwa za ku gane gargadi na ya zai zama abin ba zai muku kyau ba kun amince da wanda yake sama kun ganin ma Allah yake yace wanda yake sama shine shi Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa laqad kadzdzaba alladhina min qablikum lalle waɗanda suka zo kafin ku sun ƙaryata da annabawansu suka ƙaryata sakon Allah sako na ubangiji suka kibin wa'azi suka ki wa'azantuwa fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance da na tashin musanta musu abinda suka yi niyya na wai ya kasance ban musu da kyau ba ban musu da dadi ba saboda sun kafirce fa kaifa kana nakir sakamakon kin amincewansu yaya sakamakon ya kasance wannan duk waɗanda suka kafirce a baya ubangiji ya halakar da su ya turo musu azaba mu ba mu fi karfin Allah ba kai ma baka fi karfin Allah ba in ka bin Allah Allah hanyoyin kama hanyoyin kama ka suna nan da yawa da yawa kuma an rufe mana ta yaya ne ajalin mu zai kasance an rufe wani tuntube fa zai yake nan an tafi tuntube akwai matar da tana zuwa tafsirin nan tana zuwa tafsirin nan lasi take magana danta wasa fuske da yara wasa suke da yara irin an jera blocks din nan guda biyu ya hau guda daya suna wasa da yaro a ƙasa shikenan block ya zame aka ce wai yaron ɗaya yaron ne ya zamar da blocks din a'a kawai fa block na zame kawai yaro ya fadi fa faduwa fa kawai irin yadda yaro ya saba faduwa aka zo aka samu yaro ya rasu ya fadi kawai a tashe shi bai tashi ba kawai ana daga shikenan yaro ya rasu kuma simple faduwa ba wani abun nan ba akwai mutumin da shi kuma gona ya je kawai ya taka kaya ba takawa ba kaya ta soki singalalinsa na kafarsa shikenan kaikayi gurin nan kaikayi gurin nan kafin ya dawo gida guri ya kumbura kafin a ankara guri ya dora ruwa kafin ka ankara aka je aka ce guri yana zai rube kafin a ankara aka ce ko menene ya shiga sai an yanke kafa kafin nan Allah ya masa rasuwa kaya kaya kaya akwai mutumin da na sani kofa ce shi kuma kofar langa-langa kawai ta yanki wani wani ta yanki jikinsa yanka fa ku daidai yadda yadda kuka saba yankan hannunku da wuka ka yanka ka matsa wukan ko ka cigaba da aikinka ba mamaki kafin ki gama ma ki ƙara yanka langa-langa ya yanke shi ya yi kusan shekara guda yana kwanci ana jinya ba motsi nan medical center aka kawo shi na mun gaggaishe shi bai san wa yake kansa ba sai da ya shekara guda ana jinya langa-langa kaɗai ya ɗan yanki jikinsa. To Allah yi tashi halakarwa, ya tashi maka azaba, ka ji tsoron Allah, kullum ya zama kana kwatanta kusantan Ubangiji. Shi sa Allah yake cewa, walgar kazzabar ladina min qabli hakika mun halakar da wa'yanda suke kafin ku, fa kai fa kana nakir, da suka bijire min, ai sun san yadda na tashi musu inkari inkari na akansu ai kaifa kana inkari alaihim takdhibahum hina azaba hina azabtuhum lokacin da na azabtar da su wannan Allah ya labarta mana a Qur'ani gurare da yawa suratul hajji Allah subhanahu wataala ya ce wa iyyukadhibuka ana kwantarwa annabi hankali aka ce wa iyyukadhibuka karka ga wai sun ƙaryata ka in fa sun ƙaryata ka to ba kai kadai aka ƙaryata ba faqad kazzabat qablahum qaum nuhin wa adun wa samud ai a can baya ma mutanen annabi nuhu da adawa da samud sun ƙaryata annabawan su wa qaum ibrahima wa qaum lut da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi lut wa ashabu madyana wani waje aka ce ashabul aika sune dai ashabu madyana mutanen annabi shuaib da mutanen annabi shu'aib wa kuzziba musa ya kai annabi ka sani fa annabi musa ma an ƙaryata shi fa amlaitu lil kafirina kafirai sai na daga musu kafa na dai ta zuba musu ido summa akhadtuhum daga baya na azabtar da su fa kaifa kana nakir shine dai wannan fa kaifa kana nakir din nan su ma fa kaifa kana nakir da na labarta maka yadda na halakar da su yaya yaya al'amarin ya kasance haka Allah ba ruwansa nau'uka na azaba wasu ya saukar da su abin daga sama yanzu mutanen Ka'aba mutanen Abraha da za su rusa Ka'aba da me aka halakar da su tsuntsu zamu zo mu samu a gaba tsuntsu daga sama ya dauko kwayar dutse ya jefa kan giwa giwa ta fashe na kanta ya fashe wuta ta tashi haka aka halakar da su mutanen annabi Musa da suka tashi tsiya fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama Allah ya sauko musu da abin nan fa arsalna alaihim tufana ruwa ya malala kasa duniya wal jarada da fari an gama ruwa aka zo fari sai ka dora abinci ka gama dafawa ya dafu ana shirin za a dauka ci sai a bude ya ga duk kwanon ya cika da fari in ka jawo shi maka ce kai farin ma bari in dafa su sai ka gama dafawa ka bude ka dauka sun dafu sai ka ga sabbin fari ne danyu in ka koma daki sai su zo su mamaye ka yanzu fari a ce su cika dakin ka kana kwance kan katifa duk sun cika dakin me zai faru ko bargo ne ko bargonka ne mai tauri ka rufe kanka kai awa daya in ka tashi zaka ce kai zan kashe kaina to nan duk fari ne suka cika dakin da aka gama da fari aka turo musu walqummala sai aka kwarkwata ka bude drum kaga ya cika da kwarkwata ka kwanta ka tashi sai kaga dakin ka gaba ɗaya cike da kwarkwatoci ga cizo wadda fadi'a aka yi ta azabtan su da kwadi waddama aka dawo ruwa in ka je can drum din kaga kwadi in ka koma wancan drum ka bude zaka sha ruwa sai ga ya zama jini ayatin mufassalat ayoyi ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wasu aka canja su aka mai da su birrai yasa a cikin suratu sat Allah yake cewa kadzabar qablahum qaumun nuhin wa adun wa fir'aun zul autad haka a bayan a kafin ku aka yi ta ƙaryace ƙaryace aka ƙaryata annabawa mutanen annabi nuhu mutanen adawa da mutanen fir'auna wanda zul autad da samudawa da mutanen annabi lutu wa ashabul aika da mutanen annabi shu'aib ulaika al-ahzab in kullun illa kazzabar rusula fa haqqa iqab suka karyata annabawansu azaba ta tabbata akan su wama qawlutun minkum biba'id ko ana gaya wasu ai ba nesa bane to shi sa Allah yake cewa am amintum man fi samawati alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir sai Allah ya ce to yanzu mun gama da duniyar mu da wanda Allah ya faɗa Allah shi ne ya halitta mana ƙasa, tamshu fi mana kibiha, bakulu min rizkihi wa ilaihin nushu. Mun gama da wata duniya, yanzu za mu shiga duniya ta al'ajmawat. Wasu sabbi kuma na daban, Allah ke cewa alam yalau irau ilattai. Wai ba kwa ganin tsuntsaye ne? Eh? Ba kwa ganin tsuntsaye? ya ku mushrikai kafirai masu kimbin Allah wanda suke saba Allah wai ba ku ba ku ga tsuntsaye bane lokacin da zata tashi a sama fi jawi sama alam yara ila tayri fawqahum basu ga tsuntsaye bane a saman su safatin eh safatin ai tatiru fawqahum fil jawi nashizatin ajnihatihinna galiban suna haka da bukafukin su to wajma'anaha ahyanan wani lokaci kuma wa yaqbid ya rike fukafukin suna faduwa suna faduwa yanzu wani tsuntsun zai tashi zaka pap pap pap pap pap ya tashi to kun san fa akwai tsuntsun da in ya tashi tashi ba zai bude fukafukin ba ma ciu Allah mai hikima wani tsuntsun yana sama in zai sauka za ku ga yana haka yana saukowa wani kuma haka zai rike fuka-fukin kawo gancin lo yana sauka ban sani ba wannan ayar mun karanta makamanciyarta a suratun nahal ina jin cikin wasu guraren da na yi tafsiri muka zo muka yi kwamfiyarin tsuntsu da jirgi muka zo muka saka majigi a masallaci muka nuna za ka ga abin al'ajabi idan shako zai sauka sai muka kawo hoton abin nan bidiyo na jirgin sama muka kawo bidiyo na saukan shako da shirwa da angulu ba ana cewa jirgi mai saukan angulu ba to sai muka kawo helicopter sai ga yadda helicopter zai sauka sai ga yadda angulu za ta sauka wannan ba abun mamaki bane yanzu ko a wannan step din wannan matakalan shiga masallaci idan kafar ki ɗaya ta goce me zai faru matsala to a matsun tsufa dogon karfen nan na MTN ko na MAS na network din nan wata nawa ake hada hada shi a wajen wata biyu ana daddaura shi wanda zai hau saman sai an daddaure shi ko sai an daddaure dan idan ya rikito shi ba shi da fukafikin da zai controlling dinsa amma yanzu tsuntsuwa a jera wannan karfen guda 100 sai ka hau sai ka wurgo ta dan ta fado ai kai ka zama mahaukaci kana wurga ta zai ce la ka rage min shan wahalan tashi sai ta kara gaba amma kai fa in an sako ka to wai ba wai ba ga tsuntsaye bane mayin suka hunna illa rahman don Allah in suka tashi din nan suka rike fukafukin kuma basu fado ba waye rike su Allah ubangiji ne rike su mayin suka hunna illa rahman kisa wani waje Allah ke ce alam yarau ila at-tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda ya rike su sai ubangiji innahu bi kulli shay'in basir Allah yana ganin komai komai ubangiji yana gani Allah mun gode maka wannan ayoyin suna nuna mana ni'imomi da Allah ya ma ƴan adam an nuna maka tsuntsaye su suna tashi da kansu sai Allah ya bada ni'ima kai kuma aka kira aka kera maka jirgin sama ku duba jirgin sama ba yanzu akwai tsuntsun da ya kai jirgin sama girma to amma kai cikin ni'imar ubangiji sai Allah ya bada iko aka maka tsuntsu mai mai wanda za a samar fetur ya tashi da kai yanzu jirgin alhazai da za a tafi aikin haji 747 747 ina irin jakar kaya din nan mai daukan 40 kg wanda kato hudu ne suke daukanta in ku kato ɗaya ya dauka to ku ya cutar da kansa kato hudu ne za su dauka da kyar da kyar ake daukan wannan jakan to in an je aikin haji jirgi yana daukan mutum 500 ne mutum 500 fa wannan jakunan da kake gani da kyar ake dauka din shi ma za a loda masa guda 500 guda 500 bayan an loda guda 500 a saka masa ruwan zamzam kowanne 5 kg guda 500 a saka masa hallogis na hannu wanda take da 20 kg guda 500 wallahi in ka zo ka ga lodin kayan wani lokaci kayanmu na alazai wallahi zai kai rabin masallacin nan jirki daya haka za a wuni tirela tana dauka ta kai a wuni ana zuba shi cikin jirgi in ka zo shiga sai ka sai ka sai ka tuna wai wanzu kayan kuma na ciki jirgin ya kai masallacin nan biyu masallacin nan biyu ba wasu shiga ƙasa wasu hau sama ku zauna ku ɗaura kanku kuma wai kana shiga kana zaman wai kuma sama zai yi da ku daga saudiya kuma zai bi ta sama kuma ya zo ya sauka ni kun san babban tunanin da nake na farko ya za a iya tashi idan ya tashi la ilaha illallah wallahi haka za ku ga musamman babban jirgi babab babab babab babab babab babab can sai ka dillu ya me ya daga kamar ƙarya in ka leƙa sai ka ga ashe ba ƙasa bane can sai ka fara ganin gidaje can sai ka ga ana muku haka sai ga ana haka can sai ya daidaita sai a ce kowa ya cire bel ɗinsa yanzu zaka iya zuwa ban ɗaki zaka iya ɗauko kaza zaka iya kaza shikenan yanzu za a yi ta yawo sai ga ana ta yawo can an jima a ɗauko abinci a baku kun ga yadda nake zaune a nan nan wallahi haka zaka ji kamar a ɗaki kake zaune jirgi ya zo saura minti talatin a ce to kowa ya daura bel za a sauka kaji kawai za a sauka kuma za a gaya muku za a ce za mu tafi sararin samaniya ƙafa dubu la ilaha illallah wani tsoho ya ce dole ne sai an faɗi nawa za a kai musamman ba dole sai an faɗa ba a ce kawai jama'a ku shirya za mu tashi a zo kuma daga saman ta yaya gane nan gombe ne ta yaya gane wannan airport din ne a zo kuma ku ji ana cal ana yin haka jim jim jim a baka cingam da zaka ci saboda karkun nan ka ya toshe in ba fulatani ai ba fulatani ne kowa ne in ba barbare ne ya zo zai shiga jirgi ya cire takalmi ko kuma ya sauka da kai lafiya kalau kuma a cire maka kayanka don Allah wannan bi ishe mu aya ba wannan da babban jirgi da karamin jirgi wanne kake ga zai fi dadi karami ko yawa to bari ku ji abun mamaki karamin jirgi ba shi da dadin komai wai katon jirgin nan a masa lodi ya hausa ma wai yafi jin dadi wallahi kuma an kawo babban jirgi ba rawa ba komai amma karamin jirgi zai ta kada ka ku ga ikon Allah kuma babban jirgin ma wai in ya masa lodin kaya duk wanda ya saba hawan jirgi ya san in ya hau babban jirgi ya fi jin daɗi amma ƙaramin jirgi iska tana ɗan karkada shi ana tafiya kuna ɗan kaduwa sai ku yi ta gargada haka ba ba ba ba ba ba turbulence Allah mun gode maka shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa alam yaro ila tayri fawqa safatin wa yakbin ma yansuku illa arrahman innahu bi kulli shay'in alim na'am ala ramma
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا na'am أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ wayannan ayoyin tambaya ce amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman da ubangiji zai muku azaba zai halakar da ku kuna da wasu runduna da za su taimake ku ba Allah ba a wannan rayuwar da muke Allah yake kare mu ba masifa da za ta same ka kada kwance Allah ya tsare ka daga dukkan masu fitina da tashin hankali wai banda Allah akwai wani wanda shi yake muku wannan kariyar idan ya nufe ku da azaba kuna da wasu runduna da za su hana wannan azabar akwai akwai wanda ya fi fir'auna taurin kai an taba wanda mai sabon Allah da ya fi fir'auna shi da ya ce ana rabbukumul a'la ni ubangijinku ne maɗaukaki yana da runduna alaysa li mulku misra ko wa hadhihi al-anharu tajri min tahti duk yayi wannan amma ku duba Allah da ya tashi halakar da fir'auna fir'auna gidansa duk ake waye da ruwa misra yankin gwarin ruwa ne yana yana ji da wannan ruwa din amma Allah da ya tashi sai halakar da shi da wannan ruwa din ba labarinsa kuna da wasu runduna da za su kare ku koma bayan Allah inil kafiruna illa fi gurur lalle su kafirai ba komai bane face suna cikin rudi rudaddu ne rudadde ne zai manta da ubangiji yaje ya dauki ya dauki kayan shirka yayi ta yin shirka da su sai Allah subhanahu wataala ya tambaye su yace amman hadal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu wane ne kuke da shi da zai azurta ku allolin ku nan da kuke bauta musu idan ubangiji ya rike arzikin sa yake baku kuna da wanda za su baku arziki babu ballajju fi utuwin wa nufurin kafire kawai sai suka je suka ɗimauce a cikin girman kai da kuma fandarewa utuwin wa nufur suka yi girman kai suka fandarewa ubangiji suka kibin Allah subhanahu wataala Allah in ya tashi azabansa ba wanda zai hana kamar yadda in ya tashi azurta ka ya tashi abin ɗinka babu wanda ya sai hana shi ya maka arziki da ka karka yadda ka nemi arzikinka a gurin kowa sai a gurin Allah ka yi tawakkali ga Allah ka miƙa kanka zuwa ga Ubangiji shi yasa a wani waje Allah ke cewa qul man yakla'ukum bil laili wan nahari min rahman wane ne ya isa ya hana daga wata azaba da za ta same ku da daddare ko da rana idan ba ubangiji ba ko kuma in ubangijin ya nufi ya muku balhum an dhikri rabbihim mu'ridun amma su kafirai sun kawar da kai ne daga bin abin da Allah ya saukar na wa'azi am lahum alihatun tamna'uhum min dunina suna da wasu alloli ne da in mun yi nufin mu azabtar da su za ta za su hana la yastati'u da nasar anfusihim gumakansu da wasu shehune da suke ganin masu taimakon su ne su ma ba za su iya taimakon kansu ba wala hum minna yushabun wanda ba zai iya taimakon kansa ba shine zaka je ka nemi taimakon sa ba zai iya taimakon kansa ba fa idan Allah ya nufin zai masa abu yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya nufi zai dauki ransa annabi ya isa ya ce ni ba za a daure na ba to annabi ba zai iya hana kansa Allah ya dauransa ba me yasa zaka je kake roƙon annabi kake cewa dan ya annabi ka tafi kabarin annabi kana roƙo sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda an ce an saka wa sayyidina Abubakar guba gobe ta kama shi ko ba ta kama shi ba ta kama shi sai da abubakar da Allah ya zo daukar ransa ba babban waliyin Allah ba ne shi ne waliyin waliyai in ka ci da annabawa sai na abubakar amma rashin lafiya ya karasu ya kama sai na abubakar me yasa bai hana ba saboda ba zai iya tunkuɗewa kansa abin da Allah ya nufa ba to duk wanda ba zai iya tunkuɗewa kansa abin da Allah ya nufa ba to ba za ka je ka roke shi ba ba za ka nemi taimako a gurinsa ba komi girman malaminka komi girman shehunka komi girman annabinka ba zai iya ture abin da Allah ya nufi a kansa ba alramma qur'ani ne ma ya gaya mana annabin da kansa ya ce idan Allah ya nufe ni da abu ba zan ban mallaki in amfana da kaina ba ko in tunkuɗe wa kaina cuta sai abin da Allah ya nufa da na san gaibu da na yawaita abin alkhairi ko ba ka bane karanta min aya قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Allah yake cewa qul la amliku nafsi qul kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka gaya wa mutananka la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ma fa akaina ban mallaka wa kaina amfanuwa ba kuma ban mallaka wa kaina in tunkuɗe cuta da Allah ka nufa za ta same ni ba zan iya ba duk abin da ya amfane ni nan mai kyau kai ka aiko min idan kuma wata cuta ce ta samen ban isa da tunkure ka ba kai ci kai ne zaka zaka iya tunkure ta waje na ni bazan iya ba illa masha Allah sai abinda kai ka nufa ya ubangiji walau kuntu alamul ghaiba da na san gaibu lasar sattu min alkhair da na yawaita duk arziki ayin in yawaita abinda na san to ban sani ba wa ma masani su kuma da na san gaibu in na san can gurin in naje za a cutar da ni ai bazan je gurin a cutar da ni ba to ni ban san gaibu ba shi yasa zan je har a cutar da ni ba zan iya tunkuɗe wa kaina ba shi yasa ka bari ma aka cutar da ni in ana illa nadhirun ni ba komai bane ni mai gargadi ne wa bashirun kuma ni ma mutum ne dan uwanku haka annabi ya faɗa to saboda haka babu wanda zai cutar da kai sai Allah ba wanda zai amfana da kai sai Allah sai Allah yake cewa afaman yamshi mukibban aya ta 22 wai shin wanda yake tafiya a kife a kife a ƙasa a sunkuye ta kan fiskarsa ala wajihi yake tafiya akan fiskansa ahada shine yafi shiriya amma yamshi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya a miƙe daidai ala siratul mustaqim akan hanya ta gari wannan misali ne aka buga mana yanzu don Allah waye fi lafiya mutumin da jagindi yake yi da kuma mutumin yana tafiya akan kafafunsa ya juya nan ya juya nan shi kuma yana jagindi baya iya daga kan ma shi banda ƙasa ba inda yake kallo in za a yi magana da shi sai an zo an sunkuya sannan ya ga wa yake da magana da shi da wancan da wannan wane ne yake kan da dai wanda yake tafiya lafiya lafiya ko to kafiri shi a dakushe yake mumini a miƙe yake kafiri ranar tashin alkiyama akan fiskansa zai tafi mumini zai tafi a yadda yake ya tafi zuwa aljannansa wancan kuma akan fiskansa zai tafi zuwa wuta shi yasa ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar lahira da sifa guda uku za a za za za za a za a tafi mai tafiya aljanna da mai tafiya wuta mutane za su zo da sifa kala uku ne na tafiyansu sifa na farko akwai wanda suke tafiya a haye manya kenan sifa na biyu akwai wanda suke tafiya akan kafarsu a miƙe lafiya lafiya sifa na uku akwai wanda suke tafiya akan fiskansu za su tafi har zuwa cikin wutar jahannama sai aka ce ya manzon Allah wanda za ta tafi a kafansu ka ai babu matsala wanda za taya mutum zai tafi akan fiskansa sai annabi sallallahu alaihi cewa yadda Allah ya halicce ku kai tafiya akan kafarku shi ya ba ku daman kai tafiya a kafa su ma wancan shi zai ba su dama su tafi akan fiskansu shi ya san yadda abin zai kasance su ne kafirai kenan kafiri kar ya burge ka ko na sakan daya karkatacce ne saboda ya karkacewa hanyar anya a hanyar Allah sannan fasiki wanda baya bin Allah karka yadda ya burge ka ko na sakan daya na sakan daya mutumin kirki mai bin Allah shine wanda zai burge ka shine wanda zaka kaunaci ayyukansa na gari ayyukansa na alkhairi wallahi mutumin da ba na kirki ba ko gaya maka akai aka ce wannan sifan mutanen kaza ne masu aikata kaza ko kana so ko da yana burge ka yanzu ya daina yanzu ba akwai irin munduwa da ake daurawa kafa ba ku mata kuna daura munduwa a kafa ko ba mun duwa suna abun ba wannan sarka warwaron warwaron kafa eh cen ba cen na kafa sai muka samu labari yan lesbian su suke sakawa ana ganin ki an san alaman ki su ne to ko da haka kike yi yana burge ki yanzu daga an gaya miki an ce na yan banza ne kin daina kenan kin daina maza akwai yan snookers ko ‘yan sunuka ‘yan liwaɗi, ya sifansu yake, akwai sifofinsu. In ke ma wannan sifan yana burge ki sai daga ba aka gane na ‘ya'yan banza ne, daga yau yake ce na fasa na daina, na daina yin wannan. Karka yadda mutumin banza ka sifantu da sifansa, mutumin arziki kuma duk yadda yake ka sifantu da shi. Yanzu misali, yawanci ba mutanen kirki ne suke rawani ba? to in kana so ka zama mai kamala sai kake yin rawani kisa ko a masallatan liman galibi ake cewa yasa yake same yake saka rawani wannan babbar riga din a kasar mu riga ne ta mutane masu kamala in an ganka akwai mutunci kamar yadda rike carbi fa rike carbi alama ce ta kamala a kasar mu Najeriya da wasu kasashe to in kana so ka ƙara cika kamalanka in za a zo guri sai ka hada hadda carbi babban shehi kenan ba mu ce carbi ba bauta carbi ba ibada bane ba in ka rike da wanda ya rike carbi da wanda ya rike biro duk wasu daya carbi kawai wani abu ne na kirge to amma mu kuma mun mai da shi wani abu na kamala to a kamalan ka in ka ce bari in hada da shi to ba ba laifi bane ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yake mana magana afaman yushi mukibban ala wajhihi ahada wai wanda yake tafiya akan fiskansa afaman yushi mukibban ala wajhihi wanda yake tafiya akan fiskansa baya ganin hanya sune kafirai idan su ya rufe ba sa bin Allah ahada shine wanda yafi shirya amman yamshi sawai ala siratin mustaqim am alladhi yamshi mu'tadilan qa'iman ko wanda yake tafiya a tsaye lafiyansa kalau idon sa yana kallon gaba yana kallon baya ba shi da aibi wanne ne yafi lalle mumini da yabi Allah shine aka fifita ake fifitawa akan kafiri amma yanzu a duniyar mu ta yau kafire muke muke fifitawa na'am ala ramma
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن kuntum sadiqin Allah subhanahu wataala ke cewa qul huwa allazi ansha'akum gaya musu wanda zai azurta ku wanda zai muku kaza wanda zai muku kaza huwa allazi ansha'akum shine ubangijin nan dai da ya halicce ku da ya fare ku tun daga farko waja'ala lakumus sam'a wal absara ya azurta ku da ido da gani wal af'idata da kuma zuciya da za ta san abu mai kyau ne ko mara kyau kalilan ma tashkurun amma mutane kaɗan suke godewa Allah subhanahu wataala ka gaya muka ya ya koya kai annabi Muhammad ga wayannan mushrikan da suke karya ta Allah Allah wahdahu huwa man awjadakum min al-adam Allah shi kadai ne an sha'akum ya fare ku ya halice ku to wanda ya fare shi ka ya halice ka allolin kan da kake bautawa da wane ne da kake bauta musu ba su suka halice ka ba me yasa zaka bar wanda ya halice ka ka ki bauta masa ka je ka kama wani wanda bai iya amfani da kansa ba ma domin Allah shine ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun shi ya baka ido ya baka ji ya baka gani amma mutane kaɗan ne suke godewa wannan ni'imar da Allah ya musu kaɗan ne suke godewa wanda ke nuna cewa ka kula da ni'imomin da Allah ya maka ba za ka gane ni'imar da Allah ya maka ba sai ka duba wanda ke ƙasa da kai annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku ke kallon wanda suke sama da ku kuke kallon wanda suke ƙasa da ku wannan zai ba ku dama ku tuna ni'imar da Allah ya muku wadda ta ce wai a gidan haya suke gidan hayan ma ban ɗaki ɗaya gidan hayan ma ban ɗaki ɗaya ga kaza ga kaza sai aka ce ki gode wa Allah da Allah ya ba ku ikon ma da za ku sayi da za ku iya biyan gidan hayan wallahi wata da ita da mijinta wallahi suna layi ba su da gida wallahi gararan ba suke yi ‘yan gudun hijira da suke jeji kuma ya za ka yi da su, da wata ma ba ta san inda ma mijinta yake ba, ke kina ƙorafin gidan haya, wata kuma tana ƙorafin kai wallahi gidanmu nan ya yi kaɗan, ya yi ƙarami, abu kaza babu mashiga, to ya za ki da ‘yar gidan haya, da banɗaki guda ɗaya, tana cikin banɗakin mijin wata zai zo ce, kai wannan in ta shiga sai ta daɗe, kullum haka take yi, don Allah ba za ki gode wa Allah ba. wata kuma tana cewa gidanmu nan ban ɗaki ɗaya ne a cikin gidan da ni da ‘ya'yana to ki tuna wacce ita kuma a gidan haya sai mijin wata ya fito ta jira sannan a shiga wallahi ka tsaya ka gode wa Allah a ni'imar da Allah ya maka a yadda kake wata mata gidan haya suke walakancin gidan haya ta a shiga nan a fito a shiga nan a fito walakancin gidan haya wallahi ƙarshe suna cikin wani gidan da aka koma kudin biyan ya gagara mijin ya yi ta asusu ya samu ya sayi gida a jeji a jeji fa kamar yanzu irin gonakinmu na bayan garin nan an ba ɗan yayin kafila ba to a filinsa har da 'yar bishiya ma a ciki ya ba ta labari yana da fili suna cikin gidan haya wata ran mai haya da ya tashi walakanci kawai sa aka zo aka fara zubar musu da kaya mata ta kira miji ga halin da ake ciki aka lallaba aka lallaba aka dan samu guda da za a je a sa kaya washe gari an zauna lafiya sai ta kira shi ta ce ni fa filin nan da ka gaya mana yana jejin nan ina so mu je ka nuna min shi hikin aka ɗauki mata tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan aka je fili ta ga jeji nan nan jeji nan jeji nan jeji ta ce wannan bishiyar a filinmu take ya ce eh sai ta ce masa to sauran yaran suna wancan gidan ce eh yace to je ka ɗarbo su ka kawo su nan ce ban gane ba yace ni kan ba gashi nazo da karamin yaro ba ai nan kan nazo ban ga wanda ya isa ya mai da ni gidan da za a walakanta ni ba kamar wasa aka fara rarrashi minti goma awa ɗaya sai ga su 3 hours ta ce wallahi sai in ranta ne ta wallahi ba za ta bar gurin nan ba yace ke ma hukaci yace kam tace tana tsamman da yau kan haukan ne ta tashi yace dauko abokanansa tace abu mafi sauki yaje ya debo min kayana yazo zuba su anan ba damuna bane yanzu wallahi tallahi haka ta zauna sai gashi an kawo kaya sai gashi an nemo kara sai gashi an nemo zana sai gashi an yi tace nan a samu bayan gidajeji ne zamu ke fita muke yin bayan gida a wajen wallahi ta fara zama a wannan gurin tace banda walakanci ta yadda da nata koya yake ana nan miji sai gashi ya fara kokari sai gashi an fara neman kasa ba a shekara ba sai gashi ya gina musu daki guda daya ba a shekara ba sai ga wani ya ya ce ah wani ma ya dawo ni ma barin dawo shikenan wannan mutumin shine mai anguwa yanzu a wannan gurin to da ta bata yadda da walakanci ba ta gode wa Allah wa dan kadan da ubangiji ya bada wannan ya ba su wannan qalilan ma tashkurun mutane kaɗan ne suke gode wa ni'imar da Allah ya musu suna hangen nesa kana duba na gaba baka duba na baya Allah ya baka lafiya kana cewa ina cikin talauci to wani ba maganin talaucin ba ga kuɗin amma baya cin kuɗin saboda ba zai iya maci ba saboda jinya qalilan ma tashkurun qul huwa alladhi zara'akum fil ardi ubangijin nan da shine ya watsa ku a bayan ƙasa wa ilayhi tusharun kuma kusan zuwa gare shi za ku koma kowa zai mutu wai na mata hadal wa'adu in kuntum sadiqina zaka ji kafirai suna tambaya suna cewa yaushe ne azaban da kace za a yi mana ba kace za a azabtar da mu ba yaushe ne za a yi yaushe ne za a yi tashin alkiyama har a azabtar da mu suna tambayan annabi ka san kafiri ba kace za a yi tashin alkiyama dun mu mutu to yaushe za a yi ka gaya mana in dai da gaske ne kul sai Allah ya ce ka gaya musu innamal ilmu indallah ilmin tashin alkiyama a gurin Allah ne yake ni ban sani ba wa innama ana nadhirun mubin ni mai gargadi ne kawai mabayyani ni ma ban sani ba annabi bai san sanda za a tashin alkiyama ba wa indahu ilmu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah yana da mafatihul ghaib na kiyama ba wanda ya san su sai shi kadai annabi ma bai sani ba falamma ra'awhu zulfatan lokacin da suka ga azabar gatanan tazo kusa da su ranan tashin alkiyama din ga azaban nan ta tinkaro su sai atwujuhul ladina kafaru sai fiskan kafirai tai baki wakila aka ce musu hadal ladhi kuntum bihi tad'una wannan shine abin da kuke ta nema kuke cewa yaushe za ta zo wannan tad'una ana karanta ta da qira'a guda biyu hadal ladhi kuntum tad'una ai wannan ce azaban da kuke kira ta zo muku ko kuma hadal ladhi kuntum tad'una ita ce azaban da kuke nema ta zo mu yau ga ta tazo a farfajiyar tashin alkiyama suna kallon kafirai ul ara'aytum to nan gurin kuma suna yi wa annabi makirci suna shirya makirci yadda za su halakar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna musu kutungwila suna so annabi ya mutu da sahabbai duk a ce ma ba, ba, ba labarin su to shine sai Allah ya ce kul ara'aytum tambaye su wai ba kwa gani ya Muhammad ka tambaye su waɗanda suke so ka mutu da kai da sahabbanka wai kul ara'aytum in ahnaka li Allah to shin idan Allah ya halakar da ni wa man iya da sahabban da suke tare da ni aw rahimana ko kuma ma bai halakar da mu din ba faman yujirul kafirin min azabin alim wai wa zai hana kafirai a azabtar da su dan na mutu kun kashe ni sai ke nuna azabar Allah ba za ku same ta ba ran tashin alkiyama dole za a azabtar da ku kul huwar rahmanu amanna bihi aka ce ya kai annabi ka gaya musu kul ya muhammad huwa rabbuna rahmanu amma mu mun yi imani da Allah mai rahama wa alayhi wahdahu itamanna a Allah muka yi tawakkali duk abin da zaka shirya mana na rashin mutunci na cutar da mu wallahi mun yi tawakkali ga Allah kullu yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara zai same mu fa sata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin kuma da sannu za ku san wanda yake cikin bata mabayyaniya idan aka tashi a farfajiyar kiyama kul ara'aytum ka tambaye su kuma har yanzu wai ba kwa gani ne in asbaha ma'ukum ghauran idan ruwanku ya kafe ga'iran fil ardi ya kafe a ƙasa babu ruwan ya daina fitowa faman ya ci kun bi ba'id ba'in wane ne zai zo muku